على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لكم فلنبيا صوت من آيات على أمام شاء فرصي لوقت هجرة صلى الله عليه وآله وسلم لدى مكة ومدينة على شيكرة غير ذلك إلى أربعين يوم akan da nasarar kuma sannan sha uku da watan tara dubu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu wannan littafi mai albarka mai taken tuhfatul maudu ya kame da maudu wallafar babban malami ibn qayyim al-jawziyya da tafsirin sarki mai rahma ya rasu hijira na da shekara 751 kuma wannan shi ne darasin na tasa'in da biyar muna kuma baki da goma sha bakwai wanda shi ne na ƙarshe inda yake dunkule mana mafari da tsakiya da ƙarshen ɗan adam inda ya ɗauko mana lissafi su da kasancewar mutum zuban mani a cikin mahaifa har zuwa lokacin tashin shi a gaban Allah da karɓar sakamakon abin da ya shuka da kanshi na ko dai kyakkyawa zuwa aljanna ko kuma mummuna zuwa wuta Allah shi yayi za mu tashi inda yake cewa faslun da zamu dan koma bayan kadan kenan ثم بعد الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوى على التدريج ما يكتا ونفسد كما يا تهود مو har inda mutum ne kai da shekara arba'in mutum kai shekara arba'in karfi ya zo kenan حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي هذه الجملة عقاب ما ثم بعد الأربعين سنة باين متنيا في شكرا أربعين يأخذ في النقصان daga nan kuma sai ya fara raguwa wannan raguwar da zai yi tana tattare wa za a ci da kowa tana tattare kuma da raunin ƙarfin da yake da shi abin da ya saba yi a ashirin da biyar talatin talatin da biyar yanzu da zuwa arba'in ba zai iya ba waɗanda suka kware wajen su kwanta na ɗan adam kima ta duniya za ka gaba ma ka yadda ɗan adam ya kai arba'in nan za su yi wancan ƙari da shi in za ka ba ka alƙalin ya kace ka rubuta kwararrun yan kwallon kafan da sai kai arba'in ina ga haka za ka ke ta bila ne kafin su kai na masa ritayar dole me ritayar dole an daina sayin su amma don da ka bincika sha tara ashirin ashirin da biyar in yi nisa talatin shi ke na an gama daga nan kuma sai dai a kwaɗaita mai sun sai dai zai zama koca sai ya zama koca shi ma a ƙasashen afirka ba dai ƙasashen turai ba ke nan shi yanzu ya zama uba ɗan shekara talatin da biyar mai ritaya a sana'a an kwanta ne shi kenan haka in kamfanoni ne ana nan ana bibiya faranta na yan mace ce ta fata hannun yan jari hujja a ba ita ma kafin talatin sun gama zazzage ta sun sallame ta kawai shi kenan ta tafi in fi ta'atin lahi ne fa hiya fi ta'atin lah in fi ma'asil ma'asi ne fa hiya fi ma'asi to mutum sai ya fara raguwa yana komawa baya wa za a ci kowa da rauni a ƙarfi ce na jiki ala tadari wannan raguwar da wannan tawayar da wannan raunin kaɗan kaɗan ba likitan da zai iya baka wata formula da za ka yi ta kama gano kama aka da bibiya da ta ala tadari kamar yadda ya rika ƙaruwa a farkon yaren tarihi wajen wancan ƙarfin da jaruntar alaƙajari kaɗan-kaɗan. Yadda ya rika karuwa kaɗan-kaɗan ba tare da ya sani ba, to haka zai rika ruguwa kaɗan-kaɗan ba tare da ya sani ba. Kuma yana ba na duka ɗan ɗaukin sarki ya faɗa cewa dama abin da zai zo ya faru da mu mutane kenan. Ko mun shirya ko mun shirya ba ko mun sani ko mun sani ba dai abin da zai faru kenan. Allah ɗauki sirge yake cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah dai shine dai ya halice ku wanda ya sallama da wanda bai sallama ba duka halitta ce ta Allah thumma yatawaffakum sannan a hankali daga baya sai Allah zai karɓi rayukan ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وتاكر أسنا يارا وسنا متاتا وسنا ينبنى بطي وسكما أن يذكر تامسا حرس كوما مكسن في شيكم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا هل يتمنى لسان كومي با بايا كوما دا ياسين Allah ko yi sarki ki can da sa'a alimun kadir Allah ya san hikimar da ta sa yayi haka kuma shi ke da ikon yi suna kai za su ga ita wasu lissafe lissafe ta gidan suwa ne an gaji daɗewa a raye ai ka gana masa nasu ko ko mutuwar tsaron da shi kila wani da ke ta kaso barawa inda za ka gane a yanzu mutane ba tauhidi bbc ta haɗu da wasu awakin najeriya ya ce wa suke allah ya gafarta mata an da rindiganta allah ya tsaye ta da rahamar ƙararrafa wannan kaga awakin najeriya kenan akwai wai tumakin bado isra'ila wai Yahuda suke tashi annabi Isa an aiko shi ne zuwa ga tumakin bani Isra'ila. Haka ga da take. Suna ga kiristoci ne tumakin. Kuma yana nan a rubuta da sama. To su ma na aka haɗu da tumaki ba a fito an yi hira da mutane ba. Sai sun fita masa addu'a suke. Na ga wani yawa hajjin ce. Wai me zai sa dan an ce tana da nasaba da annabi wani ya ji haushi. Wani shehun da rika ma sai fito ya ce ma za ta iya yiwuwa ma Allah ya mata gafara makiya waje ma ya kai su wuta saboda da alamun tana son iyalin gidan nan ne ka wannan koma ne bai da komula yau ya kirkira abu ba wata komula yake da ita ba da ta biyo hannun kwarar to da ga mutane sai a ce a ita wannan na biyo na analysis wai wannan dan nata da ya gaje shi ma sai ka bayani wai idan ya biyo ta a daɗewa a duniya sai shekara tasa'in a sai shekara ashirin da biyar yana mulki bayan in ka bi sanar gidansu akwai wanda suka mutu suna ƙanana akwai wanda suka mutu suna ƙanana indiya da yana ko da yake kashe ta aka yi ko amma yi mu dai za mu ce ta mutu ne tunda ba mu fi ce ya kashe an kashe ta ba sai ta ya tabbata tana karama ya bata gado wani tana dogayen shekaru so da kara abu ta da gado haka kawai Allah yake ganin dama malaika in zo yace Allah shekarun shi ba sai Allah ya ga abin da ya ga dama yake rubuta miki kaza ko a kan ji sa kake rayuwa kuma sai ka hada shekara za ka so ya a fagen fama yayi yakin duniya na farko yayi na waye yayi yana nan ga daga hayyar ritaya amma ai maka haihuwa yaran ana gobe suna ya koma gobe bakwai ya koma shikenan shi ne mara ce kada Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yana ne madana haka yi to mana ko yana karfafa zancen da ya faɗa Allah cikin suratul rum yake cewa Allahu alladhi khalaqa Allah shine wanda ya halice ku min za'a daga rauni duk muna kanana rauni gare kara mutum da zai iya kawarwa ba kai abin da zai ci mutum yana son mangoyo sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu ba abin da mutum zai iya yi ثم جعل من بعد ضعف قوة sannan Allah ya sanya ƙarfi bayan wannan raunin mutum bai iya kau da kara ba komai na dabara tattare da shi yana ya rika samun shi ƙarfi wata na sai ga an gwana kama abu ana miƙewa wata na sai ga ana jadda bango ana tafiya wata na sai ga ana tafiya a hankali a hankali in ka shekara ɗaya biyu ba ka zo ba sai ka ga yaro ya arce a guje yana so ya kamo kare wata rana idan ka zo sai ka ce ina yaron nan da ta zo yana jinjiri ko yana koyon tafiya yana ta faduwa har ya guje a nan ta ce ga ɗaki ta yanke bakwai in ya shigo gan shi ya hurwura an gama to har Allah ta haka muke yi sun maja ana min ba da kowace zafon wace ba sannan bayan wannan ƙarfin sai kuma Allah ya sanya rauni bai tattare da gurgura Allah ya ce yi wa kan kirkirar ya ce ya kudu ko ma ya sha shi yake halitta abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir inna Allah alimun qadir a waccan aya na kuma wa huwa al-alimul qadir akwai salon zancen da Allah ke kare shi wasu ayoyi da su a gaɓoɓi dan wanda suke da tarayya da suna kamar wannan halittar galiban za su ci mana alibul kadir kamar maganar abin da gudana rana da wata da sauran shi ma sai Allah ya kare shi da kalitin su yamma bi da an bi da kana sama wadan laylu sabiqun nahar kullun fi falakin abin da yasbahu ko surat fusilat fa qada kunna sab'a samawatin fi yawmin wa huwa fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifza dhalika taqdirul aziz al-alim fusilat aka ayati da wasu wurare takadirul aziz alim nan kuma alim kadir to Allah shine masanin hikimar da ta saye haka kuma da yusar amma ya fal sanin yana da ikon yayi haka shine yake ganin dama haka ya tsaro kuma ba wanda yake zai canza zubi da ganin damar Allah baddara ce kauniya haka ya kaddaro ba za ta canzu ba mada yake cewa suratul rum aya ta 54 fa quwwatuhu baina dha'fayn karfin mutum yana tsakanin rauni ne guda biyu duk karfin da mutum ke ji da rauni ya fara sannan daga karshe zai koma rauni bayan wannan sarkin to da ka abu abubuwa ne dan adam yake cikin su guda uku rauni karfi rauni to da ka dan adam karfi dai kalmare shi a rayuwa in ya ci gajiyar shi wajen bin Allah ya ci gajiyar shi bai ci gajiyar shi ba za a mayar da shi ila arda da umuri zuwa mafi kaskancin shekaru kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a yace wa hayatuhu baina mautaini kuma rayuwar mutum tana tsakanin mutuwa guda biyu kowane mutum da ya taba mutuwa sannan ga ma a raye tabbas bayan wannan rayuwar akwai mutuwa mutum ko yana so ko baya so ko ya shirya ko bai shirya ba lokaci ne kawai Allah kuma kadai ya san lokacin Allah madaukakin sarki kita innal ladina kafaru yunadawna la haqatullahi akbaru min maqatihim anfusuhum min maqatihim anfusuhum Allah madaukakin sarki kita lallai waɗanda suka kafirta yunadawna za ga a lahira Allah na kiransu yana ce masu la haqatullahi zargin da Allah ke maku na cewa kun yi kafirci ya fi zargin da kuke wa ku kanku da kanku to da kafirin ya aka faɗe mashi ko ne ya ga musibar da ke jiran shi ta sakamakon kafircin da ya yi sai fara zargin kai shi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir shi Allah ya ce ai zargin da Allah ke maku ya fi zargin da kuke wa kanku ku zargin da kuke kun ba banda kuke so ya tafi zargin Allah ku ba zai tafi a banda ba in ku da'auna ila imani ai an rika kiran ku zuwa ku zo ku yi imani amma kuka rika kafircewa me suka ce a lokacin sai suka sake maimaita zargin kan nan qalu rabbana amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn fa tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil Allah ka raya musu biyu ka kashe musu biyu fa'tarafna bi dhunubina Allah yanzu annan gabanka a lahira mun yadda mu masu laifi ne fa hal ila khurujin min sabil ko akwai wata yar opportunity kaza za ta samu chance wannan akwai chance na mu iya fita daga wutan nan ko ba a shiga da janna ba dai a huta na ce babu wata maganar fita kaga yanzu akwai rayuwa biyu da mutuwa biyu ita rayuwa ta uku da malam bai kawo ta ce rayuwa ta lahira yasa sai ya banta amma a yanzu halin da mutum ke ciki wanda ya ga ta farko shi ne rai kenan yana cikin rayuwa kuma akwai mutuwa da ke jira shi wanda shi ma ya sallama tsawo ana wukar ha haka suratul bakara da ke kai mata kuru da lillah ta yaya za ku kafirce wa Allah madaukakin sarki wa kuntum abwata alhali da kun kasance matattu wa ahyaku sai Allah ya raya ku thumma yuhyikum sannan thumma yumitukum sannan ya kashe ku thumma yuhyikum sannan ya sake raya ku a tashe ku zuwa ga kiyama kenan kaga da adam na da rayuwa guda biyu da mutuwa guda biyu to yake cewa dan adam rayuwar nan ta nan duniya to tana tsakanin mutuwa biyu ne an yi zamanin da ba mutum kuma za a yi zamanin da ba mutum yanzu wannan rayuwa ita kaɗai mutum ke da ita a ta zai shuka alkhairi don ya girga alkhairi a ta zai kyautata don ya karbi sakamakon kyautatawa a ta zai rayuwa ta ma'abuta rabo domin ya rabauta a lokacin da aka samu dangarta aka gaza wajen cin gajiyar waɗannan 'yan tsirarun shekaru to shi kenan rayuwar mutum sai ta tafi a iska kowa awwalan musufa mutum tashin farko dugun maniyi ne aka yi zama dugun maniyi shi ba komai ba ne sun ma halakatan sannan ya zama gudan jini sun ma mudugatan ko sun ma halakatun sun ma mudugatan gudan jini sannan gudan tsoka da haka ba aka fara sun ma danilun sannan mutum ya zama abin da ake ce mashi dan cayi a ciki wanda bai fi noma ta yankin tsokan nama ɗaya ba mai dan auki ko karama ma ma da mafi libanan matukar mutum na ciki sunan shi aljami haka za a yi ta kira shi a yi ta kira shi fa idza faraja fa huwa wali wanda ma da ya fara mana lissafin sunayen da dan adam kowanne ya taɓa karɓar su muna kan wasu yanzu wasu kuma na jiran mu mutum ya gani ya so ko ya ki farkon mutum dugon mani sai zama gudan jini bayan kwana arba'in sai zama gudan soka bayan kwana arba'in daga an kai kwana ɗari da ashirin an busa mashi sai an fi sunan jini ma da mafi libasan matuƙar yana cikin mahaifiya ba a haife shi a wata bakwai ko zuwa tara ba sai idan faraja idan ya fito daga cikin mahaifiya aka haife shi fa huwa wali ya zama jinjiri abin haihuwa ɗan ƙaramin yaro kwama lam yattakin masaba ta ayya ba zai kai ga cika kwana bakwai ba fa huwa sabir sai su sunan shi a larabci sai ya canza daga haihuwar yaro sunan shi wani kafin kwana bakwai shida bakwai takwas sunan shi ya tashi daga wani yanzu ya wuce wani har abada yaro ya fara girma sai a ce sunan shi yanzu sabir bilagaini wanda ya dan fara kumbura ya dan fara fasa wasu abubuwa bai za fara ta bi annahu lam yashtadda suduhu saboda mukamakin shi ba su yi karfi ba sai ya ce sabir jiki ya fara girma amma mukamakin na nan ba za su yi masa kashi ba sun ma dama yardamu ko sun ma dama yurdamu matukar ba a daina shayar da shi ba matukar yana karɓar nonon uwa fa huwa radiyu sunan shi radi daga sabir sai gangaro sai dawo radi wannan ba ya radi mun ne da kaji radi wanda ba a yayi ba mala ce faki da ko sai a hannu labanu fa huwa fati ana raba shi da nonon uwa ya tashi daga radi ya kuma alfati ya yayyi ko ɗanyaye wanda ake masu shaidar rigima ko? Fa'iza dabba wa daraja fa huwa dare, idan ya fara rarrafe, ya fara dafa bango ya miƙe, ya fara karya ƙafa, ya tashi daga fafi zai ya zama ya manta da maman ya zama dare wanda yake ƙoƙarin tashi. Kalar zadir wani bai wasu aka kita ya laifa ne, kada zurto gaira haridin umma sabiyin kad haba aw dari ya laitani kad zurtu umma sabiyin ina ma da na ziyarci wata uwar karamin yawo uwar yawo da ce kad haba yaron da har ya fara rarrafe aw dari ko ya fara dafa abu ya miƙe kaga rarrafe shi ne tashin farko lokacin yana rarrafe zai wahala ya iya dafa wani abu a tsorace rarrafen da yake tattabawa kama da ya fara dafo na abu ya miƙe to ba da tafiya ba za ganin ya dafa da yake din abin ya rinka riƙe shi yana matsawa kuma har da shari shi ne kuma sabiyin fadhaba au dari addari yace fa idza balaga tuluhu khamsata ashbari idan tsawon yaro ya kai shibiri biyar fahuwa kumasi yaron ya kai kumasi kenan ya kai kumasi haka sunan mutum an ce shibiri shine kamu daya sai ya bude yan yatsun shi daga farkon babban yatsa zuwa inda manuni ya tsaya yar wannan tazarar idan har yaro ya za a iya aunawa ya kai biyar na wannan to ya tashi daga dari da lokaci ya iya tafiya ya dawo gidan kumasi ya shibiri biyar ya ce fa'iza sakafat asnanu idan haƙoran shi suka fara zaba ya fara famfara fa uwa masuhurun ya zama masuhur mai wawulu wa kada sagara domin lokacin ya riga ya samu wawulu akwai haƙorin da bai da shi fa'iza na ba ta suƙoƙiha idan kuma yaro gaba ɗaya ya gama famfara ya zama da duk haƙoran shi na haihuwa duk sun zube wasu sun fito to a lokacin ko huwa musagin musagin sunan shi al-musagin kamar ka ce al-muddakir shine bi wasu ne muddakir bitta'i wasa'i ma'an wanda ya samu haƙoran rayuwa kenan wayannan haƙorin su ne zai ci gaba da su ba haƙorin da ya rage sai abin da hausa ke ce ma haƙorin hankali in ya kai wajen talatin ko talatin da biyar za su tsoro shi kenan ya gama haƙorin duk sadda wani tsautsayi ya zo suka tafi sai dai na roba Allah ya maka gata ya baka ka zo ba haƙori a bakinka suka tsoro aka ci ji uwa da su idan hikima ce Allah yake bari a zubar da su don kar a rika tuna ciza da aka yaye ka Allah ce duk a zubar da wayannan mujrimai ne ma sun ci imama ya ka baka lafiyayyu kaje kai ta gangancin ka duk kwakwabe wallahi kai dai na roba dan ma da gwamnati ke ba ran ta bar so dai shi kenan Allah ne kawai zai bar so biyu kuma a kyauta in ma da gwamnati ce ta ba iyayen mu da muka taso mu kuma sai ce sun kare dan sun ga kare shekarar ta ashirin har yana jiran lantin sun hakora ne maka ga Allah baya jin ko wani sikiri ne sai ina wancan mutumin da duk wallahi zai tafi maka ne zai je gabatar da application na ƴaƴan shi fara hakura Allah bai jira ka je ko ina ko addu'a ma ba sai kai ba za ka wani ma mujrimi ne amma ƴaƴan shi hakura na ke yi saboda Allah ya riga ya tanadi gidajen guda biyu ne ma a gode ina haka ina gode sabila in ma shakira wa in ma kafura ko a gode kuka gode gidajen biyu ne to sai yaro ya zama da wancan sunan na al-mustamir yace fa idza balaga sab'a wa ma qaraba idan yaro ya kai shekara bakwai ko kusa da bakwai fa huwa mumayyiz yaron ya zama mumayyiz zai iya gane hagu daga dama zai iya gane kare daga akuya zai iya gane namiji daga mace zai iya gane maganar yabo da ta suka ko fada da jinjina sai za ka ce a fara umurtar shi da sallah sai za ma daga ashar idan yaro ya kai shekara goma fa huwa mutara aribun wa nashibun ya zama mutara aribun wanda ya fara girma a lokacin ne zai buɗe da shi zai buɗe in a gari ne zai san garin lungu lungu da sauransu za ka je larabawa suna bayanin girman mutum wani da fulazin fi kaza wa najja a fi kaza wata ra'a-ra'a ba na isharar lokacin ya kai dan shekara goma a wannan garin da ake magana wana cibin wanda ya taso ya fara girma fa idan fara bal idan ya kai alhulum aga wannan kalmar tana cikin kalmomi musallatai akwai wannan da suke ce mashi musallat yana da ma'ajin nashi ma'ajin ne musallatai ko abin da suke cewa al-ma'ajibul mawdu'iyya a samu kalma daya wani harafi a cikin su ya rika karbar wasu suna mabambanta kuma ma'anar ta rika canzawa wanda ya fara rubutu shine al-mustanir wanda yake cewa al-quturu dalilin sigoyi inda ya tattara guda talatin da hudu a wani rubutu ne sai zamana ya kuɗe wa malamai kofa wanda ya yi dogon rubutu akai shine ya gudu malik mai alfiya sai da ya rubuta littafin kusan guda biyu manya-manya a kai ya yi awaƙi nazari kenan ya zo ya sake wani azumi mujalladi biyu diga diga haka ya zo ya tattara ire-iren wannan kamar misali wannan alhalmu alhilmu alhudu kowane da ma'anar shi kowane da irin ma'anar da yake ɗauka to nan alhulmu ne mafarki idan lokacin da yaro ya kusance mafarki fa huwa yafi'un wa murafiqun wa munafidun lil hulum ana ce mai yafi shine matashi yaro ne da ya fara tasowa wa murafiq wanda yake tunkarar shiga shekarun murahaka shekarun rigingimu kenan shekarun jawo wa iyaye kunci kunci zinna za ga wani uba a police station me ya faru ya ce yara ne to duk wanda kuka kai wannan lokacin ne zai iya ganin shekara uku ya saba wa baban shi da yana ga ko jifar ka aka yi kawai ko ka dai shekara uku ne sai dai kai faɗa ka wuce amma ya kai sha biyu sha uku za ka ta baka yadda ba zai ce a kai baban kara duk kawai a kira ba a yi lissafi ya biya duk da wani lokaci san na da ɗan wani abu iyaye wani lokaci su ana ta gaba yaya yanzu kaga ana ta kama yara madiyar iyayenmu ne ba aljanin da zai zo ya sace masara tun ya cin masara sata ake danya so da ya gara su shiga sun babban do a kamo su kai ta mamaki iyayen mutanen yan uwa family and friends kenan ka yafe yara su ci gaba da yi sun tantana sun ji daɗi ka haɗa da yan banga ko gidan sarki ko police station kuma ce ba ka da imani to kai kana tsaka mai wuya kenan bayan jannati wallahi kama abin da yake in ka kai kamata ya aka ciwa ka ce to a biya masara kai uba kar ka kuskura ka yi asara ka koya wa yaran dare na faɗa ma wani aka wurin ai yaran ba su da kayan ce ba kai ne ba yana ɗinkin sallah ba eh shi ya ɗinka ma rigar masha Allah ka ɗauke ta ka siyar ɗaukar ta za ka yi ka sayar nawa aka siye ta a ɗari bakwai kawo wannan takalmin na shi ba ɗari uku dubu ɗaya kenan wancan dan gidan sun fa saba'in a kawo duk wasu abubuwa masu dan kyau kyau duk da tattara yana da wata katifa da ya ta kwadugo shekara hudu yana haɗa ka sai da ita a biya masara shi yana da san kuɗin ka ne sai ya dawo gida sai ka zaunar da shi sai ka karanta mashi da wasani masani da shari ka ga da kimar da ka dawo amma yanzu da katifar ka da filan ka da takalmin ka da rigar sallah da butar ka din nan da flak din nan da wayar ka duk sun shige na biya masara Allah ya kiyaye gaba ma assalam Allah ya sama albarka sai memory hatta memory ba wallahi gobe in yaga masara sai ya mata uzurin da na kuna kina da yi ba zai kara tunkarar masara ba sai sai dukkan yi man kashi ba ko ta ka zai banna sai ya rubuta application babu ba matsala ko dai ka ballo ma dan ya tuna dan maciji ya sari mutum in ya ga tsohon bakin sun ma razana yake yi amma ka cire kudin ka da yadda za a sai masara ko da ya buhu ka biya mai ka taimake shi sai dai kai da abin da zai biya shi ma ka iya ta ku yanzu kai da ya masatan masara baka da wani aiki da zai iya ya akwai mana akwai kudo da aka yi mancan gangare guda ɗari bakwai ya kwashe maka kai kuma ka taimaka ko mai hayan baro kada ya asarar da ya wahalar da mai yawa sai ka samu mai babu mai katuwar taya ya ta ɗibowa ya sati biyu yana ciki da ya ce to yanzu kadiya an rubuta kes ya mutu za a gara sun shiga tefe wannan zagi ne amma ne amfani to daidai lokacin da yaro ya kai ya fi unwa mu ya fi unwa mu na hizun lil hudu akwai dawo iyaye rigima to shine in ya kai wannan shekarun ta ce yaro yana tunkarar balaga fa idan balaga fa huwa bali yana balaga shekara sha uku sha uku sha biyar sha shida misali ta ce baligi ne shine ya kai shekarun jin cewa shi ma shi ne fa idan tama at quwwatu idan karfin shi ya gama haduwa fa huwa hasawwarun sunan shi hasawwar kalmar hasawwar ma'anar ta a larabcin da ya fi kusa kusa da mu shine alqawiyyu nan ce al'azawaru bi ma'ana al'azawiyu mai karfi to idan karfin yaro ya gama haduwa ya wuce sha bakwai ya kai ashirin gida ya kai ashirin da biyar ya zama al'azawiyu kakkarfa ta kai yana da karfi inda aikin da kai da kawura arba'in za ka yi cikin ka ya ta ciwo shi kuma idan ya yi kamar ina sai cikin shi ya ciwo aka ba a aiki da cikin bai za ka yi aiki kaza amma kuma zai ci abinci ba da kan yana ganin sai an yi hakuri kawai dai kai uba sai ka kirkire yadda za ka fanshi kada ya tafi abin da ka ce a hajjinka wasu muhufi da ni ke zalikan kula amma dukkanin waɗancan matakan da muka wuto tun daga haihuwa sunan shi ana ce mai gulamun yaro ma lam yaqdarra sharibu matukar gashin bakin shi bai fara karfi ba to eh mutum ya fara gashin baki ya wuce gula kar ka ce mai ya gula ko annabi ne ce Abdullah dan Abbas ya gula bai gashin baki ba yasa ya kira shi haka fa idza qadarra sharibuhu wa afada idaruhu fi sudur idan ya fara gashin baki gashin ya fara dekowa fa huwa baqil sunan shi baqil cikakke wa kad bakala nan ce bakala abin da ya bayyana aka gan shi yanzu za a garin kowa ya san shi sanan ne ko an san shi ta hanyar alheri ko an san shi ta daya hanyar amma ba zai rasa wani abu da yake na motsi ba wa kad bakala wajhuhu fuskar ta lokacin ta riga ta bayyana bi tafsiri kuma ma huwa bayna zalika wa bayna takamul hiyatihi fatan sannan daga wannan lokacin na fara fitowar gashin baki ko yadda ake ce miki bakin har zuwa lokacin da zai kai matakin cikar gashin gemun shi na ce miki fatan na ce mai matashi ko saurayi wa sharihun bi husuli sharhi shabadi la an ce asharihu shine al-aslu bi husuli sharhi shabadi la saboda a lokacin ya riga ya riƙe asalin samartaka tana hannun ire-iren waɗannan su ne asalin samari kanin jauhari alimamu da jauhari wanda malami ne na loga a cikin littafin shi a siha a mujallabi na shida yake cewa alfata a shafu walfata to a shafa ita ce alfata saurayi shi ne a shafu kuma alfatatu budurwa ita ce a sha wata kuma to yi talakul fata adal mamluki sai dai lafazin fata ana amfani da shi ga bawa wa in kana shekhan kabira ko da tsoho ne kwarai ko ya manyanta zai ce hada fataya yaro na ne bawa na ne shine wa minhul hadith daga ciki akwai ingantaccen hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yakul ahadukum abdi wa amati kada ɗayan ku ya ce bawa na ko ku yangata wani ya kun fata ya wa fata ti ya ce yaro na ko yarinya ta yan gata ko bawa na wa yuqalu alfata ala sahiyyil kari wannan kalmar ta alfata kuma ana amfani da ita ana nufin mutum mai kyauta mutumin da yake da da kyauta ana ce mai abin nan alfata mutum na rubiyar waƙoƙi na jahiliya za ka suna amfani da kalmomi da daman gaske wajen ishara zuwa ga kyautar mutum wani lokaci da kira mutum turbaya a kira mutum turbaya ƙasa saboda alheri kenan ko a kira mutum ruwan sama yanzu kamar sai ku zauna haka za ga yana yaba ma sarkin da ya lafi abin nan mutane jika yana yaba wa sai ku zauna a lokacin da yake mashi waka yana jinjina ko siffanta shi da ruwan sama an ce wata na sun fito za a ran gadi kawai sai girgije ya hasu ya kama da yi shi ne ya koma gefe ya waka yake cewa kullum na kalla sarki sai in ji daɗi da natsuwa amma yau wani abu ya firgita ni aka ce me ya firgita ka ya ce yadda na kai ruwan sama yana ƙoƙarin jika wani ruwan sama shi ruwan wani irin wahabi ya yi ai ka tafi ka ji wannan zuwa ruwan sama ne sarkin ma ruwan sama ne in ba ka yana wurin akwai arziki sai ka tafi inda sarki ne samu zuwa ba la aini kulla yawmin minka habbun tahayyara fini min asri hudani amma da tazal husani ala husani wa mawqi ala sahabi ala sahabi ruwa ya fado mu ruwa ma bako ruwa ya tika ma bako ruwa abinda ban mamaki ruwa ya kamata ka san wanda za ka rika tikawa sarki ma ruwa ne ko ba ka yin da shi ba mu da matsala abinci za a same shi ba za a yi kyau mutum mai matukar kyauta a sahiyu shi ne a sahiyu kari ana ce a sahiyu wanda zai bayar ba lissafi fa idan ta ma'adili ya tu idan gemun mutum ya cika gemun mutum ya kai makwarai fa huwa shafun ga lokacin ya zama cikakken matashi waɗancan ababen shi yasa ya kira su sharihu shabaki farkon farkon samartaka nan kuma shine cikar samartaka ila arba'ina har ya kai shekara arba'in har ya kai arba'in za ga galiban masu lalata tarbiyya a wa'annan tsakanin suke kuma ya akulu fil kuhula ila sittina daga arba'in sai mutum ya zama kahani dattijo kenan kaga ba ce tsoho ba tsoho ba ne amma dai a lokacin ana tsammanin za a ga dattijan taka za a ga yakana za a ga kamala za a ga natsuwa haka ake tsammani daga arba'in kafin arba'in za ka iya gani a yi ta hauma hauma a yi ta abubuwa ga su nan amma dan kai arba'in sai a cimma ya zama kahani dattijo mai kamun kai mai mutunci ila sittina daga nan har mutum ya kai shekara sittin sun bayan a kusa fi shekuha daga nan sai tsufa ya daga nan an tsufa fa idza akhadha sha'ruhu fil bayadi qila shaba fa idza zada wa qila wa qatahu shay idan gashi ya fara yin fari to sai a ce shaba nan ce shabba daban shabba ya zama saurayi amma shaba ya fara gurgura shi da laraba ke kusur magana ke cewa man shabba ala shay'in shaba alai wanda ya saba wata ɗabi'a din yana saurayi to a kanta zai gurgura canzawar shi za ta yi wahala fa idza zada idan farin gashin ya ci gaba da karuwa qila wa qatahu shay kace shi kenan wannan gurgura ta buga mishi kwano mana gurgura ta mamaye fa idza zada qila shamita idan gurgurar ta mamaye gashin ta ce shamita in an ce shamita shine farin ya fi bakin yawa shine shamita yace fa idza galaba shay'u idan gurgura ta gama rinjaye akan in aka ce gano baki yace to ni dai ban hango shi ba amma tsaya a duba fa huwa agasamu ya ce mashi al-agasamu الأقسم فإذا اشتعل رأسه ولحيته شيبة idan da gashin kan shi da na gefen shi suka ma baibaye da hurhura ko kuwa mutaka a wikun ya zan mutaka a wik na ce mutaka a wik shi ne mutaakhir wanda ko a tsarin rikin shi za ka gaba su da yawa a gari irin wanda wai ya tsawon rai kenan ya yi tsawon rai da ce lokacin da suka shiga firamare ta da kifi su dari ne a nan garin a kawo goma za ce maka ina saura bakwai ya zo muta ka'awi fa idan hatta kuwa fa huwa hari idan karfin shi ya gama rubtawa ya gama sunfiyawa kaf kusan bai ce komai to sai ce ya zama hari tsoho duku duku fa idan ta gayyara a hawalu wa bahara nakasu idan kuma ɗabi'ar shi ta canza tunanin shi ya rikici kwakwalwar shi aka yi komatin dinta abin da ya sani yanzu bai sani ba yana sambatu yana kane kane yana shigar da wata magana cikin wata magana yana surkulle wa bahara na kasu ta wayar shi ta bayyana kanana to fa kada rudda ila arzali da umuri an mayar da shi mafi kaskantar shekaru shi kenan an gama ما ليس فالموت أقرب إليه من اليد إلى الفم a lokacin mutuwa ta fi kusa da shi fiye da yadda kusancin hannu da bai kenan kafin ka ɗauko loma ka kai baki da iya mutu ka kuma daga ɗauko loma zuwa baki ba na jin layi mai kina wanda za ta yana jin yunwa to mutuwa ta zo kenan to wanda su ne matakai yanzu ya tsaya a nan zan iya kulla wani babin daga dubban mani zuwa shekarun tsufa duk da mutuwa ko mutuwa to daga nan wannan fasalin da ya sa wasu ne sanya alamar fasil ba kawai ya ce kai za balaga da ajala shikenan ya kai waɗannan shekaru a lokacin da yake da bukata iyaye abin nan ƴaƴa su nemi aljanna ta hanyar irin ta mai annabi ya ce mutane guda uku Allah ya tsine musu ko Allah ya tsine musu ya kuma umarci annabi shi ma ya tsine musu kuma annabi ya ce amin Allah ka tsine musu nan dai lahira suka sa sa aljanna daga ciki akwai wanda mutumin da ya rufe mahaifan shi ya kasa kyautata masu da zai iya samar mashi da aljanna yanzu in Allah na so mutum ya shiga aljanna sai ya raya iyayen ya su manyanta mene suke bukata kaza ya zama na kana kusa kusa duk wata matar ka da ba za ta kyautata mata ba kai ba kai wa da ita ba kalluwar uwar bace ba kalluwar uba bace kai gaba da ita wai ba ta ba za ka rayu ba ƙarya ne ka wartake ta kai ta addu'a ba ta yi aure a wani wurin ka duka kai sujada ma Allah ya ya cire tunaninta a zuciyarka in dai ba za ta kyautata wa iyayenka ba ba za ta kula da su ba ba za ta tausaya masu ba ba za ta yi masu hidima ba na abin da in ba ka nan za su iya shiga takura a kaza a lokacin ba kowane abinci za su iya ci ba kar ka zo kawai ka makale ita matar ka sai taliyar yara indomi wai haka kawai za a cakuɗa ta kuma a kai ma tsoho dan shekara sittin saba'in tamanin kaga ba ne abinci ba an cuce shi wannan goban da ya san haka ne ran sunanka da kai yanka ya bara ba wallahi da zai ya sai da ragon wallahi zai nemo masu kashe aiki har ya mutu a wata dubu hamsin ka ga ba ya wawan keke ba suna ka duk ƴaƴanka dole ka an karar da su matsayin mahaifinka haka mata dama kana zuwa ka ji tana kishin kishin din cewa to wai ba ka da ƙwarsa ko hawan jini to ka cika wandon ka da iska wannan matar ba abin aura ba ce kamar wanda bai da rabin duniya ya je ya kwasa ya ta wahala amma tun farko ka an karanta ita ka faɗa mata ga iyaye na nan nan kyautata musu ko ni ma zai yi in aka muna na musu kuwa mutum zai san bakkon iyaye to ka zan aka sa haka shi kenan da aka iyaye ya'ya wajibi ne su ga cewa a daidai irin wannan gabar sun kyautatawa iyaye sun kula da su abincin da suke so jin shi za a yi ita wani zai yadda taushen yakuwa yake so da damina ka nemo irin ta kawai ka shuka a yi ta sosai a samu busasshiya a samu ɗanya ta rani da damina ya ce ba ya son indomi ko kanshin ba ya so ka kira matar ka ke ɓamtama indomi a gidan nan haram wa huwa min al-kaba'ir wala na cikin kaba'ir zunubi kaman kisan kai suna ka ko a dungu kada a soya shi kada a dafa shi kar ma a shigo da roba saboda ne wanda ya fi ka yin fita ya ce bai su amma an kai tsakaci ta ga wannan kai ma ba iyayen kake ji da su ba zai ta taka su ka kake shiga wani yanayi wa alaikum assalam wa rahmatullah
kamar wannan kenan eh
wanda dole tsarin bayani ne a kan abin da ya shafi kamar ɓangaren mata a haka mutum ma duka ɗaya ne eh wa- wa- wanda ba su da shi ne kawai za a cire amma za ta zo irin shekarun ita ma ita nata ma wani lokaci bai kai haka kaga mace zai da za ta kai arba'in wata ta ma gama haihuwa ta yi ta tana da yaya goma sha ma wata wanda ita namiji zai wuya in haka ne to gaɓoɓin da ba ta da su su kaɗai kawai za a cire amma matakan suna duk zai iya ɗaukar ta sai dai kawai a ce a ƙara mashi ta'un in yana da buƙatar ta'un shafun game da ya ce shafatun fatan fatatun bafilun bafilatun shi kenan iya wannan kawai za a ƙara to sai ce faslun wani fasalin fa idza balaga al-ajala alladhi qaddara la idan mutum ya zo idan shi wancan mutum da aka yi bayani tun daga zaman mahaifa har zuwa arzal al-umuri da kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a idan ajalin idan ya zo ajalin da aka kaddaro mai Allah ya bar kowa ajalin shi yace wastawfahu lokacin mutuwar shi ya zo shi ne ranar da zai rasu Allah baya kara wa mutum kuma baya rage wa mutum ya athu rusul rabbihi azza wa jalla yan sakon ubangiji shi za su zo mashi shine mala'ikan mutuwa da yan tawagar shi ba a ce mashi azra'ilu ba ta tabbata ba amma na ce mashi malakul maut kuma da Allah ya fada kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un yankudunahu min daril fana waɗannan 'yan sakon ubangijin shi za su ciratar da shi ne daga gidan karewa ila dalil baka zuwa gidan wanzuwa gidan dawwama daga gidan wahala zuwa gidan daɗi in ya ga Allah daga gidan wahala zuwa gida mafi wahala in bai ga Allah ba ita duniya gidan wahala ce ga kowa kowa ma a wahalar yake da kwata kwana kwanan insana fi kaban ana ce a wahala muka halicci mutum haka muka ga dama ya sace cewa kabari fa ya fi duniyar nan daɗi ba lokunna na alamu kuma lahira ta fi kuma kabari daɗi ga gamu ne akwai wani littafi da Abdurrahman Sa'adi ya rubuta ya sa mashi suna asbabu sa'ada mana hanyoyin da mutum zai samu morewa rayuwar duniya ya za me za ka yi a wannan duniyar ka more ma ka ci ribar wannan rayuwar kuma hankalinka ya kwanta za ya sha in ka cika rigingimu jinin ka zai hau to me za ka yi toshe ma wayannan matsalolin dan littafi ne aka shafi talatin da wani abu amma ya jero ababe guda goma sha shida yace wa'annan ababe guda goma sha shida su ne asbabu sa'adati fil hayati duniya daga sadda mutum ya rasa su shine wahalallan duniya in bai sa kuma shine wahalallan lahira abu na farko da ya fara da shi yace al-iman wal amalu salih kai imani da Allah ingantaccen imani sannan ka riga aiki nagari tsakaninka ga Allah shine sababi na farko sababi na biyu yace al-ihsanu ila al-khalqi بالقول والفعل وانواع المعروف ka rika kyautata wa mutane kasa akwai wanda zai ce zai auna ya ga in dai zai wani abu wani ya amfana sai ya fata wannan mutumin bai san daɗin duniya ba a bala'i yake kuma na lahira na jira a duk abin da kaga in ka motsa wani zai amfana ka ji daɗin yi a hasin ilan nan wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina Allah ya ce ku rika kyautatawa, ka rika kyautatawa, Allah na son kyautatawa, wani kyautata mashi da magana ne, ka faɗa mashi magana mai daɗi. Yanzu wani kuka haɗu kawai kuna kai ta gaci, amma da Muhammad, ka rike mashi Muhammad nan da kai? Ai, ka fi kowa a duniya. A ce an san sunan shi ma Muhammadu. Da ko wani ne, ina kuma kafin kai sun haɗu da wani ya kira ki da sunan gargajiya, garbace, wanda suke ce mai ya yi ihun besa. Shi kuma wancan ya gama da shi. kama kai da kitabi Muhammad kowa ne ne ya jinto ka kyautata mutum da magana sunan da yake so ka fata mai sunan da bai so ba Allah ne yake sai ka kira shi shi ba ka fashi yace wa anwa'il ma'ruf da kuma sauran dangogi na kyautatawa dan dangogi na kyautata shine abu na biyu abu na uku yake cewa al-istighfar da Ahmad bin al-Amali aw ilmin min al-ulum an-nafi'a kar ka yadda a duniyar nan ba sai ka samar ma kanka wani aiki na halal wanda zaka shagaltu da shi ka daina zaman daddare ana gulman mutane ke gudun masu shayi kowa ya wace karfe goma da ya yi safe kai za a zuwa cin mawa baran da ramuwa kai ba kana aiki ne lafiya mara suna wala bin amal akhira yace don ba kullum a bakin ciki kai kuma sai dai gana ta wuce da alheri da goma za ka samu ba dan sama ba ta ruwan kuɗi yace to ka rika samar wa kanka aiki ko wani ilimi mai amfani ka shagaltu da na hudu yace a dace mawa bi amalin yaumi al-hadir kullum ka rika shagaltuwa da aikin ne yanzu kila ko sai ayyuka ne da ban gama ba kar ka taba cewa to duka wannan ma gobe da sata ka rika babin gobe mala kawai me kake da shi na yau ka shagalta da shi gobe ba Allah ya kai in aikin ofis ne in yanzu ka mutu ka ce to gawa ya mutu eh sakatare dala kafin mu dawo da na ga dauko fayil din nan a fara treating kana tana marra muka fara kuma na ci gaba wani ma kila ka shirya za ka ce rejected shi kuma wancan na karba ya ce accepted shi ga mutuwar shi ma mutuwar ka ta zama mace alheri to ka kaura kai daga aikin gobe na yau ma ba iya gama za ka mutuwa ba ka ci karfin shi mana na biyar yadda da isabu min zikirillah ka yawaita ambatan Allah karatun Qur'ani zikiri kana kwanci allazi ne kurun lafiya ma wa kuda na shida na biyar na shida yake a tahaddusu bi ni'amin dahi zahira ka rika gode wa ni'imar Allah duk masu yawan rakin nan za ga a bakan wahalar duniya suke kafin wani raki da an baga yake ta nan ana shan wahala wani hadda kai kan kasan nan wani ne ba bai shan wahala kuma ƙarya ne Allah bai taɓa haɗa mu sha wahala ba sunna shi ce ko ba zai taɓa bar mu mu ji daɗi mu duka ba dan wallahi shi ne ba za ta zaune ba wani da kake ganin ana sallah da shi ana zumunci yana gaishe da sarkai wallahi da mai da kofisi ne kuma Allah ya fahimci a hakan ne gatan shi sai a bar shi a haka sai ya shakarce waken sa sai ya arha ba zai kyale shi shinkafa sai ta kiwo kuma sai arha ba sun ce koma waken soyin sai koma farashin shi tsada haka dai za ki ta sabani da arziki ko masu noman tumatir ne a ce kai shango ce ba zan yi ba tumatir ya zuba tumatir sai a waya ce ba a ci ya ɗan wani tarugu a hanyar ruwa da shi za a rika ce ba ne tarugun da aka ce ya yi ko shambar duka ya ce ba zan yi ba da shi kuma shi ne rika asira ba ta ce ya ce duka shi zan yi to kaga Allah ba kun yi aka ce sun ya kawo kai kuma ka wuce yana wayar wayar kana ina an yi harama a haka to kawai abin da zaka yi din ni'imar da Allah ya maka gode na bakwai yace annabaru ila ma huwa asfara minka al fi muta duniya ka daina kallon wanda ke saman ka a rayuwar duniya ka san wani wai kawai sai rika leka a can bawa da sai yana siyan balan a tsaye ya ci na ga an so samu shi kuɗi ne ruwanka arzikin ka ko ya gun mai waracca yi ga mata hamsin ta baka na arba'in ta baka canji dan kana addinin ya kwana ba masu gadi shi ne karfin ka amma ka rika kallon wanda ya yi ka ai yayi kaza ai ni ma sai nayi ai ba mutum ya tuwo ba shi shi ne ka kwaso bashin banki baka gama biya baka mutu ga kudin sallamar ka suna ta dukan account din bashi sun hana su shigo sai wata miliyan biyu da rabi ake bi kuma sai an biya za a yi gyara ai ta wahala ka mutu ma baka daina azabtarwa ba saboda rashin kirki ya ce marigayen nan duk ya ja matsalan nan in ba a faɗa bi lisanin lafani ba za a faɗa bi lisanin hal na takwas ya ce ka rika kaiwa da komowa ga aikata duk abin da zai kawar maka da damuwa akwai majalisar da in ka zauna za ka ji labarin zai tare maka da hankali karkani akwai wani gurup a whatsapp in ka in ka karanta sakonnin su ka share shi akwai wani abinci in ka ce na tar maka da hankali ka daina shi akwai wani mutum kai mu'amala da shi daina ba dole ne kai mu'amala da kowa ba ga ba ta aka ce karka yi amma ba ce dole ne kai sulhu da kowa ba na takwas na tara yake ta addu'a wa bisa lahi jini ka yawaita addu'ar Allah ya taimake ka ga gyaran addinin ka da gyaran duniyar ka da kuma dacewa a lahira na goma yadda asali fi tahfifin nakabati bi takadiri aswa al-ihtimalat kullum musiba ta same ka ka rika kokarin kankanta musibar ta hanyar kaddara ke na inda wadda ta fita ce ba kazar aka aka aka sace maka kaza rika zo mutum yi anguwar duk an lalace sai ban na ake man ba ka so ka kaddara to da matar ka kinna ba suka dauke ba sai ka kaddara yanzu da a dauke maka kaza da a dauke matar ka wani yayi kika ce Allah ma na gode da ya akan kaza sai ka rika bada wata Allah da Allah ne kawo maka shanu da raƙuma na sha ɗaya yake cewa kowace da ƙarfi wa adamin zi'adihi wa zi'adihi lil awwa ka rika nasarta zuciyarka ka rika jurewa musibu kada kananan ababe su rika tare maka da hankali ka sai yanzu wani kawai yana kallo a facebook wanda ya koma da biyar adawa kawai sai mata yana ta san ba kai ba tunubu ba kai ba ajiku ba a ba kai magidanka na jiwo ne fa ba abin da za ka canza har da suka ci zaɗa kai gangancin zuwa abuja ka ce kana son ganin su ko in ciye ma ba za a baka gan su ba ta sai dai ka sai jarida a inda to wannan ko muka yi mashi kanta matar da kan goyen ƴaƴan shi an je katin shago ana siyan masu biskit ɗaya dubu saba'in eh ba ka ce ba haka ake kaiwa ƴan ƙananan yara ba zo wani gwamna ba da ƴaƴan shi ni sun yi wannan ɗan bonsun da kana ni kuwa wallahi jari ne da ka same shi da bazara sai ka duk wani ma a garin nan kuma wallahi ba za a da kai ba a turai ne ba za a da kai ba bai san ka ba zai ce ba ka jin yara gabar kama da fasu to duk abin da zai tayar ma da hankali kar ka sakawa ranka in siyasa ta tayar maka da hankali ita jam'iyya idan ka ka natsar da zuciyarka ka iya juriyar ɗaukar abin nan na shafi wacce a tawakkul ala Allah kullum ka rika dogaro ga Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir na sha uku yace muqabalatul isaati bil insan duk wanda ya cuce ka in kana so ka zauna lafiya ka kyautata mashi ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah ya ce amma wannan aikin ba wanda za su yi shi sai masu haƙurin duniya masu rabon lahira amma mara haƙurin duniya da ɗan wutan lahira shine in aka munana mai wanda ya rama ba a ramawa in aka munana maka sai ka kyautata ya je ya ce a cire sunanka a promotion kai kuma sai ka yi tsayuwar daka a sa sunan shi a promotion ko an cire naka kakka damu wani alherin zai zo kana zaune wata na kawai sai a zuwa ce NNPC suna neman ma'aikaci ne mataki kaza ran ɗin da ya da kaso ka tsallaka shi kuma ya tsallaka ya baka ta ce eight ake so shi kuma ya je nine ya maka hasada kana eight din to yanzu oga bara kawai na ba da ai ka riga ka karɓa ta yanzu ya za a yi mun ma da sunan wane shi kenan kuma Allah zai yi haka bar ya ma yi haka ya yi haka da bazara suka yi maka fukulu suka hana ka samu irin kadeji kar ka damu ta karatu ka rabu da su dalla kuma wata tsutsa din nan sai lalace ka ji ana waya har a jinji sai lalace ana neman kana kuke ya ka samu ka abin gida ka kalma ta gaba in ya zo kai mani dadin ya kadeji su suka suna ka samun iri to kada ka rika muka kace bi kara mu mugunta yace na sha biyar adamu talabi shukuri illa min Allah kar ka taba alherin da kake jiran mutane su gode maka ka san wani sai ka faɗa mutane ai sun da ba ta godiya iya bakin cikin duniya ka saka kanka kar ka jira godiyar mutane na sha shida yace hasmul a'mali bil hadi wat tafarruji fil mustaqbal kai kokarin gama aikin da kake ciki yanzu duk aikin da zaka iya gama yanzu karka ce bari in bari sai an jima a'a ka gama shi mu na gobe na gaba kuma ka sai sai ka sa dan barki gobe da tayi wai ne yake kaga abubuwan nan guda 16 al-Imam Abdurrahman Sa'di al-Allama yake cewa su ne sabubban cin nasarar rayuwar mutum da su ne kawai mutum zai ci rayuwar ribar rayuwar duniya da kuma ci ribar rayuwar lahira ku shi ne ma da yake magana na na ga za mu iya sai dai mu tsaya nan nan da cikin mutum ta fai zaɓa na gara adadin da zai kujera da su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum